الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masjid aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da ke cikin wannan gari na damagaram a kuma wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar niger yau cikin yarda allah da amincewarsa muna alhamis uku ne ba ko biyu biyu ga watan zulhijja wata na ƙarshe a kalandar musulunci watan goma sha biyu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1441 a wannan watan ne take karewa a shiga da 42 kuma muna 23 ga watan bakwai na shekara ta 2020 daidai haila muna cikin tafsirin suratun namli muna kan ayata sittin da a saba'in da ɗaya maka kwana za mu tashi ta ayata saba'in da biyu wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabatan min al-ard a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha waqa alqawlu alaihim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون na yi kuskuren wadda lamba na ce saba'in da biyu to saba'in tamanin ne da ɗaya maka kwana za mu tafi tamanin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana wa'iza wa ƙa'ad ƙaunu alaihim yayin da karma hallaka ta tabbata a kansu suwa kafiran da suka dace da wannan kalmar tabbata a kansu wanda wannan musiba za ta kasance a lokacinsu akhrajina lahum dabbatan min al-ardi za mu fitar musu wata dabba daga cikin ƙasa tukallimuhum ita wannan dabba tana musu magana annan nasa lalle mutane kanu bi ayatina la yuqinun sun kasance ba su da yaƙini game da ayoyin da muka sabkar musu wannan dabba ko labarin wannan dabba ya zo a cikin alkur'ani kuma ya zo a cikin hadisai wace irin dabba ce abinda dai aka ce dabbatan min al'ardi wata irin dabba daga ƙasa za ta fitarwa ko kuma irin dabbobin da aka sani cikin dabbobin ƙasa amma dai ƙur'ani bai ambaci ba kalar dabbai haka ma hadisi bai huto da cewa dabban nan nau'in taguwa ce ko saniya ko wani abu ba kuma ita wannan dabba malaka ce ta khuruji fi akhir zamani za ta fito ne a ƙarshen zamani inda fasadin nas sanda mutane suka lalace da suka lalace wa tarkihim awamirillah suka bar umarnin Allah wa tabdilihim dinil haq suka musanya addinin gaskiya addinin musulunci ya kharaju Allahu lahum dabatan min al-ard sai ubangiji ya fitar musu da wata dabba daga cikin ƙasa anan ƙasa sai Allah kawo wata dabba wannan dabban malamai suka ce za ta rinka yin alama ko shaida ga mutane ta yi wata alama wani tambari da yake haske daga kagan shi haske ne a huskan mumini wanda daga kaga wannan huska mai haske kasan wannan mutumin wanda ya yarda da Allah ne a matsayin shi na ba abin bauta da cancanta sai shi ya yarda da manzannin Allah a matsayinsu wanda suka zo da gaskiya mumini ne sannan wannan dabba za ta yi wani alama ga fuskar kafiri kamar yadda ruwayoyi suka zo za wannan abin za ta yi shi ne da sanda annabi musa za ta taba huskar mumini sai huskar ta yi haske wato zobe ko wannan hatam na annabi suleiman ita kuma sai ta taba huskar kafiri da shi sai huskar kafiri ta yi baki to duk sanda aka ɗora ma wannan mumini alama to zai ci gaba da zama da fara huskan nan har kiyama ta tashi ranar da Allah ke cewa yau wa tabiyar duju wa tawadul wuju ranar kiyama rana ce da tabiyar wuju fuskokin mumine za su yi haske kuma wasu fuskoki za su yi baki su ne na kafirai wannan dabba kamar yadda hadisai da dama suka zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana gaya ma wato ɗaya daga cikin sahabbansa huzaifa ko kuma wato abu wannan zargal gifari yana cewa wata rana muna zaune sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito mu kuma a sannan tsakankanin sahabbai da sahabbai ana tattauna game da al'amarin kiyama. faƙada sai annabi ya ce musu la ta sa'atu ita ƙiyama ba za ta yiwu ba hatta tarau ashara ayatin har sai ku al'ummata ko ku mutane kun ga wasu ayoyi guda goma kafin ƙiyama akwai abu goma da zai faru na ɗaya shine ne shamsi min magaribiha fitowar rana daga yamma inda take fadawa kuma ya zama nan ne za ta fito madadin faduwa ya zama to an canza yanzu hutawa za ta yi daga nan ta nemi faduwa ina kenan ta nemi faduwa da take hutawa sannan wadduhan da wani hayaki wadda batu da kuma ita wannan dabba da muke magana a kanta wa khuruji ya ajuja wa ma'ajuju kafin haka sai kuma kiyama za ta ke ba sai hutu da ya juju wa majuwa sun hutu wa khuruji isa bin maryam alaihi salam sai isa dan maryam shi ma ya fito Allah ya safkar da shi wa dujjal haka ma dujjal masihi dujjal sai ya zo shi ma duniya sannan wa salasata khusufin sai an yi wata girgidar ƙasa guda uku manya-manyan girgidar ƙasa guda uku hasifin bilmagarib za a yi wata babbar girgidar ƙasa a yammacin duniya wa hasifin filmasharik za a yi kuma wata babbar girgidar ƙasar da duk duniya ya ji labari a gabashin duniya wa hasifin bijadiyatul arab wata kuma za a yi ta ukun a cikin yankin larabawa jaziratul arab wanda kasashe kamar guda bakwai ne ina ga su ake kira jaziratul arab wanda saudiya da yaman da umman da baharan da dubai da kuwait da qatar waɗannan su ne jaziratul arab amma su sham su iraki ba a kira da jaziratul arab su ma kasashen laraba ne amma ba jaziratul arab ba ne wanda iya adadin mutanen da suke rayuwa a yanzu a yanzu arab mutane ne miliyan saba'in kadai duka kasashen guda bakwai ko guda shida ba su ma kai wata ƙasa daga cikin afirka yawan mutane ba allah ya ba su tarin arziki mai tarin yawa to za a samu girgizar ƙasa a wani daga cikin alamar tashin kiyama wanarun da kuma wata wuta ta kharujuwar za ta fito ta koro mutane daga gabashin duniya zuwa yammacin duniya za a wayi gari inda wannan wutar tana biye da su inda suka kwana ta kwana in sun tafi ta tashi in sun huta ta huta wani alamomi ne daga cikin alamomin kiyama amma malamai suka ce wannan alamai alamomi ne manya wanda idan suka bayyana to al'amurra sun riga sun cakuɗe sun lalace babu sauran tsayawa a ce kuma a jirayi wani abu domin haka ɗin ba za ta faru ba sai a kan lalatattun mutane wanda suka gama kangarewa suka zama ba su da tare da Allah duk sun saki addini wannan a kan su ne irin wannan abu zai faru Allah tsare mu kun san shi a cikin alamomin kiyama manya-manya akwai zuwan dujal da kuma wannan ɗin sabkar annabi isa wanda shine zai kashe dujjal din nan sannan kuma idan annabi isa ya kashe dujjal za a samu sararawa ta shekara bakwai a iya wannan shekara bakwai din ba za a samu wani talauci ko gaba tsakankanin wani musulmi da musulmi ba zai kai ga mangwara in ya yi ɗa duk adadin mutane da muke cikin masallacin nan ɗan mangwara ɗaya za mu iya cin shi ya ishe mu saboda albarkar da aka samu ta duniya ana cikin wannan sai Allah turo wata iska mai sanyi ita wannan iska za ta taure daga wannan daga sham yankin da ƙasar siriya ko wannan ƙasashen da aka yanyanka yanzu wanda ana kiransa sham to idan wannan iska ta zo sai ta shiga duk wani mumini da yake da imani karamin imani ko babban imani ko da musu kala zarratin ne ko da muminin yana cikin wani kogon dutse ne sai wannan iskan ta tarda shi kuma sai Allah karɓi rayuwar shi a wannan iska sai ya wayi gari a wannan duniya ba waɗanda suka rage sai fasikai da lalatattun mutane to wanda a kansu ne waɗannan alamomin kiyama za su tashi kenan wasu manyan za su fara yayin da akwai sauran muminai ko amma za a wayi gari kan su kare Allah ya karbe muminai gaba daya tunda kaga ai dujal ma daga cikin manya-manyan musibu kuma alamomi ne aya ce babba sannan wannan sabkowa isa din da mahadi kaga daga cikin alamomin to amma in an zo nan sai kuma Allah ya karbi muminai to a sannan ne abubuwa sa su da cakuɗiya gaba ɗaya a kafin haka ɗin ma dama abubuwa sun cakuɗi domin an riga an ja layi babu sauran wani sabon mumini da zai yi imani ko ka imani ba an karɓa ba iya na da da ake da su kamar yadda a zamanin annabi nuhu Allah ke calan yuna min mika illa man kada aman babu wanda zai ƙara imani daga cikin mutanen ka he wanda ya riga yayi to wanda ya riga shi kadai ne kuma shi wanda ya riga ya din idan da ka saba kana kiyamun laili to zaka ci gaba Allah baka lada amma idan da baka yi sai da wannan hali ya faru sai ka fara sai Allah ce a tsaya iya abin da ka tsaya na da Allah tsare mu innan nasa cikin maganda ita wannan dabba take ma mutane tana cewa lalle mutane kanu sun kasance bi ayatina game da ayoyinmu la yuqinuna ba su da imani ba su yaqili da ayoyin Allah musamman alqur'ani da ya kunshi abin da yazo da tashin kiyama da labaran da abin da zai zo nan gaba bai zo ba to mutane ba su da yaqili akan haka suna ganin abin nan ba zai yi ba sai Allah ke cewa mi ويوم نهشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون
Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da magana dai a abubuwan da suka shahi alkiyama don tabbatar da ita da kuma ba da amsa ga wanda ba su da yaƙini ga ƙiyama din Allah ke cewa yauma na hashuru ka tuna ma mutane ranar da na hashuru za mu tattaro min kulli ummatin cikin kowace al'umma na kowane zamani faujan wata jama'atun wani gurubu na mutane wani cincirundu dandazon mutane za mu waro su daga cikin kowace jama'a mimman yukaddibu bi ayatina waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu musamman jagororin da su suke jagoran al'umma akan a ƙaryata Allah suna biya suna ba da kuɗi suna taimakawa suna yawo suna da'awa suna yaƙan ma wanda ya imani suna taimakon wanda ya ƙaryata Allah to irin waɗannan cikin al'umma duka sai a tsatsamo su ɗaiɗaikunsu a ce kai ma zo kai ma zo kai ma zo na kowane zamani shi yasa ce faujan ai ma'ana jama'atun jama'a jama'a na cikin irin waɗannan sai Allah ya wawwaro su gaba ɗayansu ya kawo su waɗanda suka rigai suka ƙaryata ayoyin Allah Allah ya kasu ne ya tara su gaba ɗayansu ila baina dayin la zuwa ga gaban Allah mai girma da buwaya dan amsi sabi li yas'aluhum dan a tambaye su amma fa'aluhu game da abin da suka aikata ko me suka aikata fiddarin duniya a cikin gidan duniya za a musu wannan tambaya ne ta ƙari'an wa taubihan don a kunyata su a tozarta su wa tasgiran a ƙasƙantar da su wa ta haƙiran a wulaƙanta su sai a ce musu kamar yadda Allah yake cewa kamar yadda Allah ke ce a wata aya ushirul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu abdun a tattaro mini alladina zalamu waɗanda suka yi kafirci suka yi shirka wa ma kanu abdun da abinda suke bauta ba shi ma a kawo shi wa azwajuhum da duk masu nau'in irin wannan kafircin na kowane lokaci misali wanda ya karyata annabi nuhu a zamanin annabi nuhu kaga bai yi ba zamani da wanda ya karyata annabi hudu a zamanin annabi hudu haka bai yi ba zamani da wanda ya karyata annabi salihu a zamanin salihu haka wanda ya karyata annabi salihu kun bai ba zamani da wanda ya karyata annabi ibrahim wanda ya karyata annabi ibrahim bai ba zamani da wanda ya karyata musa ko shu'aibu wanda ya karyata musa irin su fir'auna kun ba su yi ba zamani da wanda ya karyata isa wanda ya karyata isa kuma bai ba zamanin da wanda ya karyata annabi muhammadu sawa'un azan da aka aiko shi yana cikin duniya ko a yau ai ga basu ga juna ba amma tare da haka sai Allah ce tunda aikin su kala ɗaya ne to a tattaro su gaba ɗaya a ɗauko tun daga na zamanin annabi nuhu na zamanin annabi nuhu din wanda aka mishi wa'azi yace ƙarya ne ko annabi ya magana ya ƙaryata ko ya ƙaryata shi kiyama to duk mai nau'in irin wannan kafircin Allah ce a tara mun shi sai a ɗauko tun daga zamanin annabi Nuhu hakan annabi Muhammadu har ɗan Adam na ƙarfi. Ka ga ba su taɓa ganin juna ba amma aikinsu ya gama su. Kamar yadda baka taɓa ganin juna ba aikinka zai haɗa ka da da cincirin da annaba da siddiƙai. Me ya sanya saboda ka gaskantar da annabin da aka aiko maka sai ka haɗu da wanda ya gaskantar da annabi Nuhu da Nuhun da Ibrahim da wanda ya gaskantar da annabi Ibrahim da Shu'aibu dole ka gansu domin sana'a ku iri ɗaya aƙida ku iri ɗaya ku irin wannan an tattaro su ga baki ɗaya zai ce shi yasa ke cewa wa azwajuhum anan ba wai yana hinihin kawai da mazansu da matansu ba a'a mazan da matan sun shiga amma duk nau'in kafircin da ya kala ɗaya sawa'un sun ga juna ko ba su gaba juna tsakankaninsu akwai ratar lokaci ko babu kamar da kita wa izan nufusu zubujat yayin da rai zubujat muka haɗa shi da ganga jiki aya ganin ba mata ba ne ran ne aka zo aka kawo aka hada da gangan jiki in aka tattara su fahim yuza'una ana kankange su ana laya su bisa layi wannan jikin wannan wannan jikin wannan an musu sahu daya layi daya a ina a wata aya Allah ce ya gwada mai inda dana ila siratul jahim akan hanyar da za ta kai su jahim ya Allah ke cewa waqifuhum dakatar da su innahum mas'ulun sai Allah ce ku tsaye da su innahum mas'ulun su za a musu tambaya ni za a ce musu ما لكم ما لا ما
تناصرون لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون sai su ce a ce musu malakum la tanasaruna dan mi me yasa ku ba kwa iya taimaka ma junanku ai a duniya kuna da group da kungiyoyi na ƙasa da ƙasa na gari da gari na national da international duk kuna da ita na taimaka ma irin sana'a irin taku to yanzu ba wai international ba ƙasa da sama masu in sun hattun da ya wuce duniya gaba ɗaya da wata duniya su ne za a ce musu sun wuce international international su to duk gashi sun haɗu ya kamata ku samu babban gurbi da za ku taimaka me yasa ba ku taimaka Allah ce bal humul بل yawma هم اليوم مستسلمون Allah ce bal ka bar magana su taimaki junansu al-yawma su mustaslimu da sun miƙa wuya wai ga Allah wai a ran nan sun yarda da Allah ina amfanin wannan yarda ba ta da rana Allah ba zai karbe ta ba da haka nan sun yarda da Allah a wannan ranar yarda da ba ta shi yasa Allah ke cewa fahum yuzauna ana kankange su har mi zai faru حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون a lokacin nan bayan an tattare su hatta idza ja'u har sai yayin da aka zo da su suka iso wa wuqifu baina yadayillah aka tsaida su gaba ga ubangiji azza wa jalla fi maqamil mas'ala a wannan matsayi da za a musu tambaya ƙara he a ce musu aka zartun bi ayati shin fa yas'aluna sai a tambaye su an itiqadihim menene aqida ku game da yarda da Allah ne kade abin bauta me aqida ku me kudirce da cewa za a tashi kiyama me kudirce da cewa annabawa gaskiya suka zo da ita ai an san sun kudirce wannan abin ba zai yi ba ƙarya ce shi suka kudirce ko amma sai a tambaye su wa amalihim kuma a musu tambaya akan aikinsu mi kuka yi yaya kun yi sallah yanzu da Allah aka tare aka tare wani doktor ana ce ya magana kai sallah ta sarkozi ana ce shi kai sallah an yi azumin ramadan da kai an yi kiyamul layli an yi tahajjudi ka je aikin haji ai ko an baka kuɗi kaga he ji kunya ya kunyata ya tozarta ya bulakanta shin ya shugaba da aka baka mulkin faransa kasashen renan faransa na karkashin ka yadda kai da su an baka duniya da mukami da isa an koyar da annabi muhammad ko ma karyata shi kai kana katun din shi kana yaƙasu ga ka ga wuta a gehe ga mala'iku da kulake wanda daga ganin sun yi jandarmomin duk duniya ba sojojin faransa ba mala'ika ɗaya sai ta da sojojin turai ga baki ɗayansu in ya musu mari ɗaya in ya mari na na ƙarshe duk mari hekar na ƙarshe na na duk ya- ba- ya wuce mutuwa sai dai ka tarwatsi kuma wannan mala'ikan da kulki kai yake jiran da ka wanda in ya shakune ka watsewa za ka yi amma da kakka zai kuma ya ɓata rai kuma saboda kai ya ɓata rai kaga irin wannan tambaya wallahi su kunyata sai kunya ta kama su kunya ta haɗu da tsoro fabuhi ta hesu tozarta su ma rasa mi za su cewa wai mi a ce musu aka zartun bi ayati shin ko ka karya ta ayoyin na kuka yi wai mi ma kuka yi falan ma lam yakunu min ahli sa'ada tunda su ai a duniya ba su kasance ba cikin mutanen kirki ai ba masu sallah bane ai ba masu tausayi bane ai ba masu taimako bane yan ina da kisa ne yan ina da sata yan ataka jinin afirka yan karin magana in ka ci kwai sai ka kakka ji tausan kashe kwai ma'ana in za a cuci afirka ka ji ta- tausayinsu a kashe na kafewa a kwafi duketa shine ma'ana abu ai haka tura suke baran suke magana karin magana wai- wai din mai cin kwai ba zai ji tausayin wannan kwamsar ta kwai ba sai ya kashe shi dan a soya mishi kwai ya ci daɗin shi da haka in kana so ka ci duniyar ka dan wani dan afirka ta kashi haɗa su yaƙi kashe shi da yunwa kashe shi da talauci kwashe arzikin raya kanka kashe shi to ran nan sai a kasa a ce yaya tunda ba su kasance ba mutanen kirki kuma ana musu tambaya akan yaya kun yi abin kirki kun yi kaza kun yi kaza da Allah mi zasu kunya wa kanu he su kasance su din nan sun kasance kama kala ta'ala kaman yadda Allah yake faɗa anhum gare su tunda abinda ake tambaye su ba su yi shi ba sun zama kaman yadda dama Allah ya ba mu labarin su fala saddaka wala ولا صدق ولا صلى
ولكن- ولكن كذب وتولى summa ثم ذهب إلى أهله ya يتمطى
gaba أولى لك فأولى صلى.
ثم أولى لك فأولى ya gaba dai aya sun أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن- ألم يكن نطفة من مني تمنى
صلى.
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
أليس ذلك- أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
sun kasance kaman yadda Allah ya ba mu labarin su yace fala saddaka ba su gaskantar da Allah da annabawan shi ba da haka ba su yi sadaka ba ai sadaka nau'in abinda annaba suka zo da shi ne ko to Allah ma ba su yi da shi bare annabi shi bare su yi aikin da annabin ya zo da shi wala salla kuma ba su yi sadaka ba ba su yi salla ba walakin sai dai ma kazzaba sun karyata Allah sun karyata annabin sun karyata wahayin wata walla sun juya ma imani baya sun fuskanci fasikanci da banna sun mazahaba ila ali ya tamadda sun tayi zuwa ga iyalansu suna dimuwa suna bagam-bagamtu Allah ce aula da kafa aula irin azaba ta cancanta ga wannan hallakar da shi shine ya dace da shi da hallaka ba abin da ya dace da mai wannan illa hallaka doriya bisa doriya Allah ce a yi hasabul insan yanzu kai ɗan adam tsammahaninka an nutura ka sudan sudan mu kyale ka haka kawai ba za mu ɗora maka e kaza ko bari kaza ba ba mai sa ka ba mai hana ka duk abin nan da aka yi ta a banza kai za ka ba kanka iko alam yakun idfatan min maniyin yumna da can kai ba maniyi bane wanda aka cudan ya tsakankanin maniyin namiji da mace baka taba zama haka ba sun makana alaqatan sannan ka zamanto gudan gini fa khalaqa fa sawwa Allah ya halicci wannan maniyin wannan gudan ginin ya daidaita halitta ka yayi ka yadda kake ya baka ƙarfi ya baka hankali ya baka basira ya baka fasaha ya baka dukiya ya baka iko ya baka fada a ji min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa Allah ya sanya ku nau'i biyu ga bangaren maza ga bangaren mata bai yi maza kadai ba bai yi mata kadai ba alaysa zalika biqadirin ala an yuhil mauta yanzu me yin haka kun ba shi da ikon ya raya wanda ya mutu yana da iko to don haka nan an go da su fahum yuza'una sun kunyata a ce masa akazartum bi wannan bi ayati kun ƙaryata ayoyina ne walam tu walam tuhiqu biha ولم ilma تحيطوا بها علما أما ذا a كنتم تعملون abinda ma ilimin ku bai kai ba ba kuma da sani abin kuka ce ƙarya ne amma za kuntum ta'malun ko me kuka aikata a duniya sai me zai faru ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون fawaka alƙaulu alaihim a san da haka ta faru fawaka alƙaulu alaihim sai ha- kalmar azabar Allah sai ta dace da su sai su ru- ruɗe falam ya kullahu jawaban ba su da wani jawabi da za su kawo li'annahum kanu fi darid dunya domin su a nan duniya iya rayuwarsa da suka yi zalunta su kansu suke yi. suna yin kafirci suna yin shirka wa qad haqiqa wa wannan ruddu ila ila alimul gaibi an rigai kuma yanzu an maida su zuwa ga Allah da ya san boye ya san bayyane la ya khafa alaihi khafiyatun wata mai boyuwa ba za ta boyi gare shi ba an rigai an maida su gare shi babu hujja to tunda ko ba su ihu da hujja fahina idin qamat alaihimul hujja a sannan sai hujja ta tsaya ta tabbata a kansu cewa su yan mutane su ne fawqa da qaula alaihim kenan an musu tambaya ba amsa me kuka yi sun gaza faɗi domin abin da suka yi baya faɗuwa sai a ce musu ai kun yi kaza hujja ta tabbata ko ba tabbata ba kafarka ta yi magana hannunka ya yi magana akan abin da ka sa shi ba ka da hujjar ƙaryata shi kai ka sa shi kuma ya yi ya zo da shi idanka ya gani ya faɗa kunnanka ya ji ya faɗa ga abin da na ji kominka ga abin da ya ba da shaida a kanka saboda da aka baka amana wannan kunnan da wannan ganin da wannan kafai da wannan zuciya sai ka ci amana sai ka sa su aikin da ba daidai ba kai ka ɗauka wani ka cuta a kai kanka ka cuta sai ran nan su ba da shaida a kanka baka da ikon ka musu magana da haka sai hujja ta tabbata akan waɗannan idan hujja ta tabbata akan su falam yakun lahum uzurin a wannan lokaci ba su da wani udiri ya ta zilu da bihi wanda za a karɓi uzurin su da shi kamar yadda Allah ke cewa haza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fa ya'tadilu haza Allah ce kun ga wannan rana shine wunin da la yantiqu da kafirai ba su iya magana a daidai irin wannan lokacin sanda aka ka irin waɗannan kafiran kaga ashe ba kowanne zamani ne kafiri bai magana an zo da kafiri cikin wanda suka yi fice a wajen ƙaryata annabi kowane annabi ya daban da suka hizar suka zarce ko su ma suke jagora a karita shi to an go da shi an mai tambayoyi ya kunyata ya gaza bayani fala yudan lahum fa ba ba ba masu izini ma su kawo izini dan babu izinin in sun kafi ma na ƙarya ne ba za a saurare su ba dan haka na Allah ce wailun yawma idhil lil mukazzibina sai Allah ce in ko haka ne hallaka ta tabbata a iya wannan a wannan yinin na kiyama ga waɗanda suka ƙaryata suka yi ƙarya suka ƙaryata su suka ƙarya domin dama in ka ƙaryata to kuma ƙarya za ka yi ka ce abu ƙarye ka ƙaryata gaskiya sai ka ka ƙarya ka ce abu gaskiya abu gaskiya bane abu ƙarye a bar wannan gaske sai me ya faru ألم يروا أنا جعلنا الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون to sanda ubangiji sai ke ya bayyana mana ka sai ke mana bayani akan kudurar shi cikakkiya da ikon shi mai girma akan sha'anin abubuwa gabaki da yanzu sai Allah ke ce a awalam yarau alam yarau shin mutane ba su gani shin mutane ba su yin dubi anna ja'alnal laila lalle haƙiƙa mu mun sanya dare shi wannan dare da kake ganin shi mun sanya shi ne liyaskunu fihi dan su samu nutsuwa a cikin shi ma'ana cikin duhun shi ai fi zulami laili cikin duhun dare liyas litaskuna dan su dan dan komi harakatihim harkokin su taskuna ta tsaya kai da kawo kaga yayi sauki ya tsaya kasuwa an rufe ma'aikata an rufe gida an rufe hira an tashi kowa ya je yana hutawa a wannan hutawa da ake yi a sanda mutane suke hutawa rayukansu barci ya ɗauki ya ɗauke ka Allah ya karɓi rayukan bayi suna hannun shi wanda ya ga dama ya medo mishi ya medo mishi wanda bai gaba dama ya wuce daga wannan barcin ba zai ƙara tashi ba har abadan lillahi to wannan hutun da suke idan Allah ya maido rayuka kuma sai ka ji iya gajiyar da kai ajiya wannan barcin ya ɗauke ta kaman an sake maka sabis ba ka da ƙwayar da za ka shata maka aikin da barci yake maka ba ka da likita duk duniya da zai iya ka maka abin da barci yake ka maka na lafiya da na yi ma tace ma ganga jikinka ya ɗauke ma abin da yake mai nauyi na wahala na gajiya na ciwon gabai na ciwon kai da bugawar zuciya cikin sauri da abin da zai kama matsala a maido jikinka ya zama normal sai barci kuma barcin nan na dare ya fi kowane barci iya wannan abin barcin rana bai cika ka wannan nutsuwar ba za ka je barcin rana bai iya ɗauke maka gajiya amma na ne na dare yana yi barcin rana wanda yake da ‘yar dama-dama ma amfani ya ɗauke ma ‘yar ƙaramar gajiya saboda ka samu ka yi kiyamun laida da dare shi ne barcin da ake bayan an yi sallah a zahar kafin a je da asar ana so ka yi wannan barcin sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah idan aikinka bai hana ba ka samu kaɗan kwanta ka huta za ka ga barcin na minti talatin awa ɗaya amma ya ma fa'ida ne tarin yawa amma barci bayan la'akar to wata wauta ce daga cikin rishin hankali kuma ita ba hankali ba ce tababbin mutane suka yawan yin shi yake cewa wannan hara mubsira ko muka sanya muku shi ita kuma yini hasken da rana take badawa tana haskaka muku ne domin ku yi tahe-tahe ku kai kawo ya tasarrafu da kuna kaiwa kuna kawa fil ma'ashi cikin harkokin rayuwa wal makasib da neman abubuwa wal asfari da bulaguro wal tiyarti da fatauci daga nan da magana a dauki kaya a je maradi a dauko daga maradi a kanan a tafi Kano a je a dawo duk da me ake yi shi da rana an yawan yin wannan to shi ma wannan dan biyan bukatun kudi Allah ce inna fi zalika cikin wannan zuwan dare da rana da aka hore kullun yana nan ba a kawo muku bakatir ta zuwan dare da rana da ba kun yabe biya la ayat akwai ayoyi masu tarin yawa za za shi hankalin dan adam ya gane girman Allah amma ba su amfani liƙaumin yumi da hede ga mutane da suke da imani da Allah Allah ka samu ta cikin masu imani sai Allah ke cewa mi wa yawma yunfakhu bis-suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah wa kulluna tawhu dakhirin Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da magana akan da ya kiyama ce wa yawma yunfakhu bis-suri ka ambata ma al'ummarka wahalhalu da musibin kiyama wanda za su fara ne daga nafkatul fada'i wato busa da za a yi ta tattindira mutane Allah yake cewa wa yawma yunfakhu bi suri ranar da za a sa a yi busa a cikin ƙaho shi wannan ƙaho ya zo a cikin hadisi za a yi busa a cikin ƙaho yaya ƙahon yake manzo Allah ya siffanta shi amma ba lalle bane he na gane girman abin ko kaifiyar shi a a sunan shi ne kahu kamar yadda muka san sunayen kahun na ko na saniya na wane ne to amma suna na iya zuwa daya amma kama ba za su zama dai ba saboda an ce shi kafan nan dai idan da za ka ɗauki duniyar mu gabaki ɗaya za ka iya cusawa cikin ƙahon taɓace ba za a hange ta ba in an leƙa ba za a ganta ba a shiga ƙahon babba ne kuma mala'ika da zai aka ba wannan ƙahon shi ne mala'ika israfilu an halicci ƙahon an halicci mala'ikan an miƙa mishi ƙahon ya ɗora ƙahon kan bakin shi ya jira yake a ce mishi ya busa ya busa ba wai sai nan gaba zai nemo kahon ba yi kahon yana hannun shi ba ma a hannu a rike ba ya dora shi kan bakin shi kuma ya tattaro bakin yadda kawai busa wai yake kawai abin da yake jira Allah ce mishi busa he busa eh to kaga bakin da kahon yake kai ba karamin baki bane to wannan mai bakin shi kuma kaka yake banda Allah ba da san girman shi kuma bawan daga cikin bayan Allah to wannan busa ita ake kira nafkatul fada'i busar da ake tunzira ko a razana ko a firgita idan aka yi busa a cikin wannan kafan fafadi a man fi samawati wa man fil ardi duk wanda ke cikin sammai wanda yake da rai da wanda ke cikin ƙasai iya mai rai wallahi sun tsorata sun razana ya ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama mala ya ce homo shuhada'u su ne shahidai da aka kashe dan dan daga addinin Allah me ya sanya fa innahum ahya'un inda rabbihim yurdakun su a lokacin na rayayu ne amma irin rayuwa ta wurin ubangiji suna yana arsa su da haka su suna nan wannan razana ba za ta shahe su ba ita kuma wannan kaho za ya faru busa shi zai faru ne fi akhirin fiye akhir umrul duniya ƙarshen rayuwar duniya hina taqumu sa'a sanda alkiyama za ta fara tashi ala shirarin nasi min alahya'i wanda duk yake dare a wannan lokacin mutanen banza ne ba na kirki bane fafa wannan fafazi aman fi samawati dukkanin halittun samai da kasai sai su razana su firgita sai wanda Allah gada to wannan ita ce busa ta farko ana kiranta nafkatul fadai ita wannan busar ba za ta kashe mutane ba ne za ta razana su ne a yi ta guje-guje daga nan sai kai gudu kana neman tsira sai ka kai kamar abujan wallahi ba ci ba sha iya shekarun da za ka an ki ɗauke ka mutu gajiya kamance da ita rauni kai baka sani ba kana neman ina za ka je ka tsira sanda kake dab da ka shiga birnin abujan sai ga gaba ɗayan 'yan abujan ɗin da 'yan kafibar da ma 'yan amurka wannan ruwan daman ya kahe sun taho da gudu har da aljanu hilin allah aljani ya daina kuya ya zo yana gushe shi kuma gabas yake ce wajen Nijar ba inda ake samun dama-dama? Eh, ku daga Nijar kun yi can kuna neman iyas ce can ma can Nijar muna tamanin ta hina nan kar ku isa, nan kar ku sake ku isa. Illahirin tekun Atlantic ce ba ruwa ko kwaya ɗaya. To idan tekun Atlantic ba ruwa ko kwaya ɗaya kogi isa da ruwa?
A haba isa wakwa.
A nan a lokacin ka samu a ganaram? kaga ta lalace magana a yi ruwan sama bare kai noma babu magana a mota ta je ta ka abinci babu magana a dafa abinci babu magana kuɗi babu to shine alfazar din kowa ya tsorata guje-guje ake ina za a tsira kuma mutanen gasu sun yahinta ba su ma san Allah ba kuma ba su yi da Allah shi ma Allah bai da su ko sun kira ba zai amsa ba dan ba nashi bane fasikai ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa kafin alkiyama ta tashi ya kharuji dujjal dujjal zai fito fi ummati cikin al'ummata fayam kusu arba'ina zai zamna arba'in yake cewa ban sani ba la'adari arba'ina yauman au arba'ina shaharan au arba'ina aman shin wai wata arba'in ne zai ko kwana arba'in ko kuma shekara arba'in a wata ruwaye ya fassara cewa arba'in din nan kwana arba'in ne yinin farko da ran nan dujar zai zo za a tsaye da rana ta tsaya sai ta yi kwana talatin ba ta faɗi ba iya awoyin da suke cikin wata guda duka da rana za a yi su gobe na dujal wanda dujal ya zo kenan jiya ya zo ya an yi kwana talatin rana ta faɗi ba kaga dole ka ci baka wuya sannan sai ta zama sati-sati kwana na uku sai zama kamar sati wannan wannan kamar wannan juma'a zuwa juma'a to sauran kwanaki kuma zaman to kamar sauran kwanakin da kuka sani kwan 37 to wannan bala'in na dujar idan ya zo zai ratsa ko'ina fa ba asallahu isa bin maryam sai Allah ya aika Isa ɗan Maryam yana da siffa urwatu bin Mas'ud fa ya dalibuhu sai Isa ya nemi dujan fa ya halikuhu sai ya halaka shi ya kashe shi ko kai waye baka isa kashe dujan ba ba Isa bane sai annabi Isa alaihi salam sun bayan kusun nasu saba wannan saba sini sannan he mutane su zamna shekaru bakwai laisa baina isnaini adawatun baka samun gaba tsakankanin mutum ko da tsakankanin wanda wani ne sun mai rusulallahu rihan sai Allah aiko wata iska baridatan mai sanyi min kibali sham daga wajen yankin sham la yabqa ala wajhil ardi ahadun min qalbihi mithqala dharratin min min khairin aw imanin ba za ta bar wani wanda yake da imani ko alkhairi ko da ƙwayar zarra ce illa qabatuhu sai wannan iskan in ta shiga sai a karbi ran shi hatta law anna ahadakum har ma idan da ɗaya zai shiga cikin dutsi ya ɓoye sai wannan iskan ta shiga ta same shi ta kuma karbi ran shi fayuqa shirarun nas sai zamanto duniya babu wanda suka rage sai lalatattun mutane sai ya zamanto kowa na banza ne la ya arifuna da ma'arufa ba su ma san menene daidai ba wala yankiru da munkar kun ba sa kyamar banna ba sa san gaskiya ba sa kyamar banna an gane ko to waɗannan a kan su ne za a yi wannan busa ta farko sai kowa ya ji wannan ƙaran sai kowa ya miƙa kanshi zuwa ga sama yana dubin wannan ƙaran ina zai je ya yarda yanzu ya sallama yana neman tsira shi yasa ke cewa wa kullun atu وكلنا توه داخرين wa kullun kowanne atahu zai zo dakhirina yana kaskantacce ya miƙa kai domin ya ga abin ya fi ƙarfin shi gashi da kafiri ne amma yanzu ya miƙa wuya sai dai aikin banza kamar yadda Allah ya ce yauma yad'ukum fatastajibu da bihamdi ranar da za a kira ku a ce kai bayi ku zo kawai he kowa zo na godiya ga Allah ya zama musulmi sai dai Allah ba zai karba ba kamar yadda ke cewa summa idza da'akum da'awatan min al-ardi idza antum فإذا أنتم تخرجون a lokacin nan sai ga hukun hutu a wannan lokacin sai mutane su huto daga kaburburansu wannan wannan wannan wannan wannan ta- ta- ta wannan dinsu kenan wannan wannan tsawa ta rikita su kowa ya hallaka ya, ya, yana cikin dimuwa to bayan tsawon zamani wani lokaci Allah ya ga dama sai kuma ya sake busa ta biyu wanda ita wannan ita ce nafhatis sa'aqi ita ce busar da mutane za su hallaka suna cikin wancan matsalar za a yi busar mutuwa sai su mutu shi yake yake cewa fa'iza nufi hafi suri fasa ika man fi فسيق samawati من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله idan Allah sa aka yi busa a cikin wannan kafan kaga busa ta bi kenan sai da halittun sammai da kasai sai su mutu sai wanda Allah ya ga dama to yanzu idan sun mutu wannan kowa babu shi kuma tsawon zamani sai Allah ya sa a yi busa ta uku ita ce ta tashin kiyama sai ana Allah ke cewa mi وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب To yanzu kaman an kai mu kiyama din an yi busar ta mutuwa an mutu an yi busar ta tashi kuma an tashi. Allah ya ce wa taral jibala kana ganin dutse anan duwatsu in ka kalle su ta hasibuha jamidatan kallon da kake musu sandararin abubuwa ne sabitatun baqiyatun tabbatattu ne dindindin dan iya shekarun da za ka yi in ka dawo nan za ka tarar da su haka ne ka taba ga dutse ya rame ka taba ga dutse ya rage ka ga taba ganin dutse ya zama ya gusa ka zo a ce dutsen garin na ya bulaguro bai nan iya zamanin ka kai da kai da kakannin ka haka za ku bar su da haka za ka yi tsammanin tabbatattu ne haka ne to amma fahiyar tamarku marar sahab ranar kiyama ta zulu sai duwatsun su gushe an amakiniha daga asalin inda take sai ta rinka tahiya yadda kaga hadari yana tahiya a sama kaza ga duniya tahiya a sama kamar yadda Allah ke cewa yawma tamuru sama'u maura wa tasiru وتسير jibalu الجبال سيرا
ranar da sama'u za ta zamanto mauran sha jawar wata sirul jibali sai kuma shi dutse ya zamanto saira an tahiyar da shi daman na farko za a ki- ba- wannan kikkiɓo shi daga inda yake yayyawo a duniya sai ya nike in ya nike sai ka ga gaba ɗaya ma ya koma ƙura sai a wayi gari ƙuran ma an share ta baku ganin ta shi ne wata sirri su jibalu saira sai ya zamanto sairan kamar yadda yake cewa ya sa'adu ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي ya za نصفا a bar duniya فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ana tambaya game da duwatsu Allah ce zan nike su ne nikewa fa ya zarwa in kyale kasa safsafa qa'an safsafa faqo miƙaƙe la tara fiha i wajen wala amta baka ganin wani doro ko kwari ko rami ba ko tudu baka gani a cikin ta kamar yake cewa yawma wana wa yawma tasiru aljibalu wa tara al-arda barizatan ran da za mu nike dutse za ga ƙasa barizatan ita kadai tawohinta sai Allah ke ja suna Allahin lati صنع الله الذي أتقن كل شيء suna Allahin lati wannan abin da kaga an yi na tashin kiyama da ruguje dutse da tado mutane suna Allahi aiki ne na Allah ubangiji ubangijin ka ne ya aikata haka ai ya fa'alu zalika bi qudratihi al'azima yana aikata haka ne da ƙudurar shi mai girma allazi atqana kulla shay'in wanda shine aha kama kulle shay'in ya hukunta kowa kullama khalaqa kowane abin da Allah ya halitta sai da Allah ya hukunta shi ai Allah ba wai na hukunci kawai kan mutane bane kaga ya hukunta dutse ya hukunta ƙasa an naɗe ta ya hukunta sama an naɗe ta ya hukunta mala'iku sun sabko ya hukunta dabbobi sun tazo ya hukunta ruwa ya ƙahe ya hukunta rana ta tarwatse ya hukunta wata ya rushe ya hukunta ramamu babu su ya hukunta kaza ya hukunta kaza atikana kulle shay'in ya yanke ma kowa hukunci yanzu sai dan adam shi kaka shi ma sai a yanke mishi hukunci kuma tabbatacce sai ku yake cewa mi innahu khabirun bima taf'alun innahu kuma shi Allah khabirun masani ne ay alimun bima yaf'alu ibadi masani ne ga abin da ibadi ke aikatawa min khairin wa sharrin na alkhairi ko na sharri wasa jazihim alaihi kuma da sanu zai musu sakamako akan aikin atammal jazai cikakken sakamako sannan man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faz'i yawma idhin aminu summa bayyana ta'ala halin suwada'i sai Allah ya bayyana mana halin yan aljanna da halin yan wuta yawma idhin a wannan ranai da za a hukunta kowa man ja'a bil hasanati Allah ce wanda ya zo hilin kiyama gaban Allah bil hasanati da kyakkyawan aiki bil ikhlasi da da ikhlasi tsarkake aiki tsantsa dan Allah wa qala wannan zaid al abidin ali zaid al abidin yake cewa wa hiya la ilaha illa Allah yazo da la ilaha illa Allah da dukkanin sharaddan ta sun cika wa qad bayyana ta'ala Allah ya bayyana mana fi mawdi'il akhir a wani a wani wurin na daban cewa wa anna lahu ashar amsali yana da kwatankwacin wannan kyakkyawan aikin guda goma anan kuma bai faɗi haka ba sai ke ta wahum min fada yawmi idin aminu su wanda suka zo da kyakkyawan aiki suka zo da ikhlasi suka zo da sunna suka zo da tauhidi suka zo da kaza da kaza ko min fada yawmi idin game da firgitar wannan ranar da aka faɗa aminuna Allah ya amintar da su ba sa nan ma za a yi suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali su ba za su firgita ba wa zai firgita ومن جاء بالسيئة فكبت به ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون dan haka nan kaman yadda yake faɗa a wata aya a wata aya ta daban la yahdunuhumul fada'ul akbar wato fada'ul akbar firgici mafi girma ba zai tada masa hankali ba yake cewa kamar yadda yake cewa ruri afa man yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama yanzu wanda za a wurga shi wuta shi yahi alkhairi ko wanda zai zo cikin aminci kaga shi mumini a cikin aminci zai zo amman ya'tihi amina yawmal qiyama shi zai zo amintacce da mala'iku ma suna raka shi wahun fi gurfatil aminu su a cikin wato bainayen aljanna suke amintattu wa man jaa bi sayyi'ati wanda yazo ma Allah a lahira bi sayyi'ati ay laqiya Allah musian la hasarata lahu yazo ma ay hadu da Allah wannan musian yana mai saba mai sabawa babu wani kyakkyawan aiki tare da shi au qad rajahat sayyi'atihi ala hasrati ko da da kyakkyawan aikin to mummunan yarin yayi kyakkyawan to shikenan sai a saka mishi da abin da yazo da shi na wannan mummuna Allah yake cewa wa hal tujzauna shin da wani abu za mu saka musu ai ba mu saka musu da komai illa ma kuntum ta'maluna sai da abin da ku kasance kuna aikatawa me yasa aka saka muku da shi an saka muku da shirkar da kuka shi za kai ku wuta Allah tsare mu sai Allah yake cewa mi inna ma umirtu an abuda rabbi an abuda rabbi hadha albalad alladhi harramaha wa lahu kulli shay wa umirtu an akuna min almuslimin summa yaqulu ta'ala sannan sai Allah yake faɗa mukhbiran yana mai bamu labarin rasulihi sallallahu alaihi wa sallama manzon shi annabi Muhammad wa amiran lahu yana mai umarnin annabi ya ce inna ma umirtu kawai ni an umarce ni an abu da rabba hadal baladi in bauta ma ubangijin wannan gari allazi harramaha garin da Allah ya sanya ki wato ya haramta abubuwa a cikin shi ya sanya shi mai alhurma wanda babu duniya da ya kai shi daraja walahu kulli shay'in kuma shi yake da duk mallakar dukkan komi keɓance garin makka a danganta shi rabba hadhal baladi ko aka keɓance Allah garin makka aka ce Allah ubangijin wannan garin ne alama ce ta girmama garin da babu wani gari da aka fi daraja a jingina shi ga Allah kai tsaye kuma shi garin nan yana da wata ɗaukaka da alhurmar da wani gari baya da ita wata rana za a yi wannan bayanin alhurmai da haka nan walahu kulli shay'in cewa Allah yana ga Allah dukkan komi wannan adaful amne alal khas bayan an keɓance garin makka da cewa Allah ubangijin garin Makka ne kuma sai aka ce shi Allah dai kuma shine ubangijin kowa ai dama an san ubangijin kowa ne amma an girmama Makka da kebance ta ita kare haka yake cewa wa umirtu an umarce ni an umarce ni in kasance cikin waɗanda suka miƙa wuya ga dokar Allah ba masu ya ga dokar Allah ba sai Allah yake cewa wa anatlu alquran فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون yake cewa an atulwal qur'an an kuma umarce ni in karanta ma mutane wannan alqur'anin ay atulwal qur'an ala nasi in karanta alqur'anin nan ga mutane wa ablaghum in isar da shi iyahu in isar da shi wannan alqur'anin zuwa ga al'umma zalika natuluhu alayka min alayati wa zikri hakim wannan wannan tilawa shine ka karanta abu ka yi bayanin abu kuma ka yi aiki da abin ka bibice shi to an umarce ni in gaya ma mutane in koya musu shi in sanar da su abin da ya kumsa in gwada musu yadda ake aiki da shi kuma in umarce su yi aiki kenan wannan an ba shi umarni ne ya al'amru bil ma'arufi an nahaya anil munkari wannan wajibi ne ga annabawa wajibi ne ga duk wani mai bin annabi sai yayi haka idan ɗaya yana yi sauran ba he sun yi ba amma in babu mai to dukkaninsu kuma sun yi laki duniya ba za ta zamana ba sai ana wa'azi da zaran aka ce ba a yin wa'azi wata hidima ake yi ta da ba sai ga musiba da bala'ai sun fada ma kasa sun fada ma gari talauci da yunwa da jahilci ya zo fada ma gari ko da mutane kawai suna karatu in ba a wa'azi to wannan karatun ba za a yi wanda ba za ga tasirin shi ba sai ya gama duka ma kila ma mutane duk su lalace da karatu dole sai ana wa'azi ana gargadin mutane shi yasa wa'azi shine mafi girman aiki a duniya babu wani aikin da ya kai wa'azi saboda inda akwai shi da shi Allah zai ba annabawa dan su suka yi kowa daraja duk wani ma'aikacin da ka zani mai wa'azi yake zama mai ma'aikaci dan shi zai cewa ayi kaza a samu aljanna wannan cewa zai kai kaza ka samu shi ka biyar ka samu shi ka dari yoyin ka samu shi ka yimi kai ka za ka yi gida a da magaran ka mutu abin ne ka baka wuri shi kwanciya za ka yi kai ka za ka samu aljanna in ka je dindindin ba ka mutu ba ka tsuwa ba ba ta kariya ba a hudda ka shi ku aiki kai ka za ka samu aiki wata ran retarat za ka ko ba ka mutu ba a ce ka yi retarat tsoho koma gida ba ka za a ce ba don haka an umarci da haka famani ta da duk wanda ya shirye da shiryar da annabi ya karantar da shi ya bi ta ya aiki da ita fa inna ma kawai ya hata dil nafsi ya shirye ne amfanin shiryar kanshi zai kanshi zama ya ma kanshi sunan wani mahaukaci kama kanka wai daga an duk abin da kawai ya ce kama kanka in ka ce mashi in ka bashi sadaka kama kanka in ka ki bashi ce kama kanka in ka bige shi ce kama kanka in ka mashi abin kirke ce da abin da zaka shi kawai makalmar shi take wuta baki kama kanka sai wata mata he ba ta haushi sai ta shirya abinci da guba abinci mai daɗi he ta sa fazo wanda daga an ci mutuwa za a yi sai ce mishi kama kanka ce kin makanki ga abinci ce kin makanki ta je ta yi yana nan kan yi ci abinci sai ɗanta ɗiyanta guda uku sun huto daga lakwal sai suka biyo suka ce kama kanka ya ce kun makanku to wai abinci ne muke gani a wurinka ya ce kun makanku to abincin suka bude suka abinci mai kyau ko mai suna jin yunwa irin ta yalla kwatsa wani wajen kare daya suka ce ko mu ci ya ce kun makanku suka ci ya ce kun makanku ya ce da suka ce ce ku ta yi akwai wata mata a nan ku kai mata kwanukanta ne kun makan can yi ga yara da kwanuka suka ce ta ce kai ina kuka samu wannan abinci suka ce can muka samu kama kanka da kwanukan nan da abinci a ciki ya ba mu abincin muka ce ta ce mi kun ci abinci ya ce suka ce mun ci ta ce na ma kai na ku da gaske da haka duk wanda ya shirya ma kai shi ومن ضل فقل ما أنا من المنذرين wanda ko ya bace ka ce mishi ni gargadi ne aiki na ba jan ka ba zangi da karfi kama kanka baby ne ne وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها wakwal ka ce musu alhamdulillah godiya da yabo sun tabbata ga Allah alladhi la yu'adhibu ahadan wanda babu wa- bai azabtar da kowa daga cikin bayi illa ba'da qiyamil hujja alaihi hujjatu alaihi sai in ya tsayar mai da hujja akan wannan bawa wal inzari an tume turo mai gargadi ya mai gargadi wali hadha saboda haka ma Allah ke cewa sayurikum ayati Allah zai rada gwada muku ayoyin shi na Qur'ani da ayoyi na kauniyya fa'at fata'rifunaha ku fahince ta ku gane ta ba za a bar ku cikin duhu ba sai kun lura in kuka bi dan kanku in buku bi ba dan kanku وما ربك بغافل عما تعملون Allah ya ce wa ma rabbuka bi gafil ubangijinka bai kasance ba mai gafala game da aikin da kuke aikatawa bal huwa shahidu madadin haka ma shi halarce ki ala kulli shay'in akan komi qala sa'id wannan wannan sa'id wannan sa'id wannan sa'id ibn musayyib ya ce sami'tu aba hurairah naji aba hurairah yana cewa ka ya kuya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane kada ku rudu kada ɗaya daga cikinku ya ruɗu gaba da Allah fa inna Allah lalle shi Allah lauka na gafilan da yana rabkana ga wani abu da ya rabkana ya mance ko sabro ko zarra to ba a yi wani mai daga cikin mutane gwannan magana ke cewa idza ma khalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب yake cewa idan lokaci ya wuce kada ka ce lokaci ya wuce ka ce lokacin nan ya wuce kuma akwai mai kula da ni ya rubuta duk abin da ya faru ya riga an ba ya wuce a banza bane an kiyaye abubuwan dan kada kai tammahanin ubangiji yana gafala ga wani abu da ake koda minti ɗaya koda sa'a ɗaya sannan kuma wala annama kada kai tsammahanin wani abu ya kafa alaihi yana ɓoyuwa ga Allah ya gibi ya ɓoyi ga Allah Allah bai gan shi ba Allah ta'ala ya samu dace wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka ubangiji Allah abin da muka faɗa cikin ta daidai Allah ka ba mu da dai kurakurai da muka yi daga ɗan adam ne Allah ka yafe mana Allah ka fahimtar da mu ka ba mu ikon aiki da abin da ke cikin ta idan Allah kai mu darasi na gaba za mu tashi sabuwar sura wadda yake suratul qasafi wadda sura ce wadda ta kumshi labarin annabi Musa kamar yadda wannan Sheikh Abubakar Gumi yake faɗa akwai wani dan uwana cikin wannan yana bukatar addu'a ko to Allah shi ne kama masa Allah ya warware dukkanin matsaloli ya taimaka masa abubuwan da yake ciki da alkhairi Allah ya kara masa wanda suke ba da alkhairi ba Allah ka kiyaye wato ita wannan sura tana cikin bayan da take mana bayan tauhidi tana nuna mana annabawa da masu gaskiya akan kore su daga garuruwansu amma kuma Allah yakan dawo da su cikin izza da mutunci su dawo zuwa garuruwa domin ba wai sai in ka bar garin ka dawo ba idan garin ya dawo ƙalƙashinka ya zama mi ka dawo ke da annabi musa ya bar masar ya dawo masa ko bai dawo ba Ya dawo.
da ya dawo fir'auna ya iya zartar da hukuncin da ya niya fir'auna bayan haka ya sake zartar da hukunci ya sake kora annabi musa bin na ƙarshe bin da ya ce abu da shi don yanzu so yake da ai yan bin sau ya sa ya yi tamanin ko ha'inci suka yi suka ƙi bin shi da kyau to yanzu da shi za a bi so yake kashe shi sai fir'auna ya hutar da basa bai dawo ba waye tozarta shi duk da musa bai dawo a masar ba amma dai da musa bukatar masar yake aka aka akwai hadari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh